بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 28 ga watan 6 shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2017 miladiya muna darasi na hudu a cikin wannan sura mai albarka suratu an-nahli za mu tashi kan aya ta 35 daidai insha Allah ko 36 ko insha Allah harama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana bayani ne akan cewa babu wata al'umma da ya turo face sai da ya aiko mata da manzo yana mata wa'azi akan tauhidi walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah washtanibu tagut haƙiƙa mun tayar ko mun aiko shine ba'asna fi kulli umma a cikin kowace al'umma rasulan mun turo mata manzo kama ba asna fikum kama yadda muka aiko a cikin ku yana ce da su ani abudullah wa shtanibu tagut ku bauta wa Allah shi shi kadai ku nisanci dagutu abinda ake nufi da dagutu shine kullu ma'budin min dunillah duk wanda ake bautawa ba Allah ba kuma ake masa bautar shi ba Allah bane kuma ya yadda kullu man ubida min dunillahi wa huwa radin fa minhum man hada Allah daga cikin su akwai wanda Allah madaukin sarki ya shiryar hadahu Allah ila dinihi wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah daga cikin su akwai kuma wanda bata shine tabewa dalala ya tabbata a gare shi ai wajabat bil qada'i as-sabiqi hatta mata ala kufrihi hukuncin da ubangiji ya rubuta wanda ya gabata ya wajaba akan shi har ya mutu yana kan kafirci ba su yi imani da manzannin ba ba su yi imani da annabawan ba ba su gaskata su akan abin da suka umarce su da shi na tauhidi ba Allah ya ce fasiru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku duba ku ga karshen wato masu ƙaryata gaskiya ko masu ƙaryata Allah aqiba ana nufin ma'al makomarsu Allah ya rushe gidajensu da azaba Allah ya halakar da su Allah ya dora musu rayuwa wacce take ta bakin ciki da damuwa wannan aya ita ce aya da take magana akan babu wani annabi ko wani manzo da Allah ya turo shi face sai da ya da'awa akan tauhidi wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah washtanibu at kenan da'awa akan tauhidi da'awa ne na annabawa gabaki daya duk wani annabi ko duk wani manzo yayi wa'azi kuma yayi kira akan a ta Allah shi shi kadai wajen bauta kada a hada shi da kowa duk wanda ya tashi nema ya nema a wajen Allah shi kadai shine yake bayarwa kuma baya neman taimakon wani wajen ya taimake ka kuma ba shi da bukatar sai an ce da shi ya bayar dan wani dan wataƙila wanan yana da nauyi a gare shi ba wani wanda Allah yake jin nauyinsa wai da zai sa wai dole dan shi zai ba da wani abu shi kadai ake yi wa bauta shi kadai ake neman taimako a gare shi shi kadai ake roƙa in an shiga halin kakanika dai kakanika yi kuma shi kadai ne mai bayarwa shi kadai ne kuma yake hanawa shi kadai ne kuma ya isa shi kadai ne ya isa alwashi ya alfahari duniyar tasa ce da abin da ke cikin ta gaba ke daya so duk wanda ya je rike wani ba Allah ba a wajen roƙonsa ya roƙi kabari ya yi shirka ko ya roƙi wani mutum ya yi shirka karka nemi taimakon kowa in ba Allah ba idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ka nemi taimako wajen Allah shi shi wahdahu la sharika lahu huwa alladhi yu'inuka wa yansuruka to me Allah ce bayan wannan in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin Allah ya ce in tahris ala hudahum ko da za ka yi kwaɗayi a kan su ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu Alaihi sallama tunda dai Allah ya riga rubuta musu mutu a kafirci ko za su mutu akan kafirci fa inna Allah la yahdi man yudhil lalle Allah bai shirye da wanda ya batar da shi la yahdi Allah man adallahu kenan ko kuma ka ce la yahtadi man adallahu Allah duk wanda Allah ya batar da shi to ba zai shirya ba wa man yudlilillahu fala hadiya la Allah ya ce duk wanda ya batar da shi ba wanda zai shirya da shi wa nazarhum fi tughyanihim ko wa yadharhum fi wa nazarhum fi wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun Allah tabaraka wata'ala duk wanda ya rubuta masa bata to wallahi ba wani mai dabara da wayo da ya isa shirya da shi innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم wanda kalmar ubangijinka ta waje ba a gare su wallahi ba za su yi imani ba kuma duk wata aya da za a ba su wallahi ba za su yi imani ba duk dabara wallahi ba za su yi imani ba man yudlilillahu fala hadiya la cikin tsaraf wa ma lahum min nasirin kuma ba su da masu taimaka musu su hana a yi musu azaba ai malahum min mani'ina min al'azab ba wanda zai hana su azaba hadisi ya zo ingantacce baffan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu talib yana son annabi kuma ya ce miki annabi wannan ko shakka babu ya dafa masa ya agaza masa ya nuna masa kauna sama da yadda ya nuna wa 'ya'yan da ya haifa kauna mutuwa ta kama shi annabi ya tausaya masa kar ya mutu yana kafirci manzo Allah ya kokari ya je tarar da shi a shimfidarsa da zai mutu ya tallata masa musulunci saboda baffansa ne baban Aliyu annabi ya buga ya buga ya buga ya buga ya musulunta lokacin da ya zo yake masa magana ya tarar da manya-manyan arnan maka wurin shawa sun kewaye shi wanda Allah ya ce da shi ya am ya kai bafa na la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah ya zamanto ita kadai ce ka faɗa ko ita kace ita ka taba aikatawa ko to nayi maka alkawari zan tsaya maka a wajen Allah Allah ya taimake ka amma ka ce la ilaha illallah kar ka mutu baka ce la ilaha illallah ba dan la ilaha illallah ita ce kalmar da idan mutum ya faɗe ta ya cika ya cika da kalmar shahada ya cika da kalmar imani kuma ana kyautu zaton dan aljanna ne waɗannan manya-manyan ƙurayshawa kafirai suka ce da baffan nan na manzo Allah suka ce a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu kyamar hanyar Abdul Muttalib kake yanzu hanyar muhammadin za ka kyamata ai hanyar abdulmuttalib addinin iyayenka da kakanninka za ka bari ka bi muhammadu mai sabon addini wanda Allah ya ce da shi ya ammu ya kai bafana qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ya duba kamar zai faɗa bai iya faɗa ba yana maimaitawa kafiran nan suna maimaita suna cewa yanzu kai zaka kyamaci addinin kakanka babanka kawai da ƙarshe da cijin nan sai ya ce manzon Allah ana ala millati abdul muttalib ni ina kan hanyar abdul muttalib ni zan mutu akan hanyar abdul muttalib haka kuma ya mutu din bai musulunta ba wanda Allah ya fita hazinan ka'iba yana cikin bacin rai yana cikin damuwa sai Allah ya saukan masa da innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai fa baka shirye da wanda ka so Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama kenan shiriya shiryar da mutum a hannun Allah yake shi aikin manzan Allah wa'azi aikinsa da'awa amma hidayatu taufiq shiryarwa na taufiƙi da dacewa mutum ya kalmar shahada ya karba wannan aikin Allah ne shi ke kimtsawa mutum a ransa ya jiya musulunta amma manzan Allah Allah ba shi hidayatu bayani ne wa irshad yayi wa'azi yayi bayani ya faɗakar da mutane to shi yasa ake so wai kullum mutum ya rinka roƙon shiriya a wajen Allah dan shi yake shiryarwa wani za ga kana masa sha'awar ya musulunta amma ina abun mamaki kuma wata ran manzon Allah ya je wajen wani bai ya je gaishe shi bai da lafiya bai ne annabi ya ce bari amfani da wannan dama ya mai da'awa ya ce kai ka musulunta mana ka musulunta yaron nan ya duba fuskar babansa ya kalli manzon Allah uban ba yahude ne shi ma yace da shi atai abul qasim kai da'a wa baban qasim kai da'a wa muhammadu ka bi shi take yaron nan malam dab da fa zai mutu ne kawai yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah manzon Allah ya daga hannu yana yi wa Allah godiya yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya tabbata ga Allah da ya kubutar da wannan yaro daga wuta godiya tabbata ga Allah da ya kubutar da shi daga wuta ka duba ka duba wani ikon Allah can kuma kaga baffansa ne yayi masa hidima ya wahala a kansa yayi kaza amma da yake abin a hannun Allah yake ku duba Abu Sufyan lokacin da za a je yakin Badar su ne manya-manyan da aka yi tafafatawa wajen yaya za a yi a yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama aka je yakin badar aka shi duk manya-manyan ƙuraysha nan kafiran nan su abu jahal Allah ya bar abu sufyan yana raye sai daga baya da yake Allah ya rubuta mai shari'a sai ga gashi abu sufyan ya musulunta kuma annabi ma ya auri ma yan sama haka shari'ar Allah yake ku duba lokacin da aka je yakin badar aka kashe sayyidina hamza wani mutum ana ce da shi wahshi shi ya kashe sayyidina hamza kisa aka masa na gilla gunduwa gunduwa aka masa na hamza aka gutsutsura shi a uzubillah har sai da aka farke kirjinsa aka dauki hantarsa aka datsa aka gatsa dan a nuna musulmi bakin ciki da bacin rai cewa ga sayyidina hamza an kashe aka kawo wa annabi gawar shi yace a rufe kawai ba zai iya gani ba abuhu a cikin abin nan aka kawo shi a tatta wato gawar ba za ta dauku ba haka a tattare aka haka aka kawo shi malam washi ya kashe shi amma wannan washin daga baya kuma ya musulunta ka duba shirya a wajen Allah ya musulunta kuma da shi aka je yaƙi ya kashe musailamatul kazzabi to haka shiryar ubangiji take shi yake ganin dama haka yanzu inda za a barka zaka ce gaskiya wanda ya kashe hamza nan bai kamata a ce ya musulunta ba dan gani zaka ya dan more mana kam haka haka Allah kuma ya ga dama aslama wa hasuna islamuhu ya musulunta ko musuluncin sa yayi kyau kware da gaske to bayan nan malamai suka yi وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه haka وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون Allah yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim ai sun yi rantsuwa wato sun yi ijtihadi sun yi iya kokarin su wajen yin rantsuwa kuma suka karfafa rantsuwar shine jahada aymanihim sun yi rantsuwa da Allah iya karfin rantsuwar su la yab'asu Allahu man yamut suka rantsa suka ce wallahi wallahi Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba kenan suna inkarin tashin mutane daga kabarinsu Allah ya ce bala wa'adan alaihi haƙƙan bala a yadda al'amarin yake ba haka yake ba lalle kam Allah sai ya tayar da wanda ya kashe alkawali ne akan Allah wa'adan alaihi haƙƙan alkawali ne akan Allah na gaskiya cewa sai ya tada wanda ya mutu walakin na aksaran nasi la ya'lamun amma da yawa yawa daga cikin mutane ba su sani ba li yubayyana lahum alladhi yaktalifuna fihi zai tashe su ne dan ya musu bayanin abinda suke sabani a cikin li yuzhira lahum alhaqqa fima yaktalifuna fihi ya bayyana musu gaskiya da suke sabani a ciki wali ya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kadhibin kuma dan kafirai su sani cewa su dinnan makaryata ne inna ma qauluna li shay'in Allah ce ayi al'amarin mu abinda muke faɗa wa wani abu qauluna faɗin mu li shay'in ga wani abu idan aradnahu in mun yi nufin ya faru an naqula lahu cewa muke yi da shi kun kasance fa yakunu kuma sai ya kasance din kenan kaga ba wani wahala tada tada tada wai matacce idan mun yi niyyar mu tashi matattu ba wahala fala ta aba alaina fi ihya'ihim ba wata gajiya wajen mu tashe su babu wani abin da zai faru na tada kura ko matsala yayin da za mu tashe su innama naqulu lahu kun fayakun kawai cewa muke kasance kawai sai abin ya kasance haka suka faɗa za'amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir Allah ya ce kafirai sun raya cewa wai ba za a tashe su ba kenan jama'a duk wanda yake cewa ba za a tashe shi ba in ya mutu to kafiri ne kuma hali ne na kafirai wai ba za a tashe su ba Allah ya ce bala wa rabbi latubu a sunna al'amarin ba haka yake ba na rantse da ubangiji na gaya musu na rantse da ubangiji na wallahi sai an tashe ku wallahi sai an tashe ku wallahi sai an tashe ku ku kula da wannan ayar ma cewa wa aka samu billahi jahada aimanihim la yab'asu Allahu man yamut ko sai Allah ce bala wa'adan alaihi haqqan alkawari ne akan Allah wallahi sai ya tashe ku yan uwana lakin aksaran nasi la ya'lamun can kuma yake cewa lallai lallai ne sai ya yi ulbala wa rabbi latub'asunna tabbas wallahi sai an tashe ku summa latunabba'unna kuma wallahi sai an ba ku labari bima abiltum da abin da kusance kuna aikatawa ko ku aikata a duniya sai rufe ayar ya ce wa zalika alallahi yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allahu akbar wani abu sai rabbul izzati to sai mu kimta a nan kuma duba kwarewar ubangiji da kwarewar qur'ani kai balagar qur'ani a ciki sai ya ce a ƙarshen ayar inna ma qauluna li shay'in da ake cewa wai ba za mu iya tashin wasu ba yau mu ai al'amarin mu in mun zo in mun nufaci wani abu ya faru cewa muke da shi kun kasance fayakunu take sai ya kasance din ba wata lokaci bainal kafi wan nuni tsakanin kaf da nun abin yake kasancewa cewa suke aiza mitina wa kunna turaban wai yanzu dan mun bayan mun mutu mun zama turbaya a inna la mabusuna khalqan jadidan wai yanzu Allah ya isa ya iya tashin mu yanzu ya iya tashin mu a wata ayar Allah tabaraka ta'ala ya ce qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayaquluna man yu'iduna fa sayaquluna man yu'iduna ku zamanto duwatsu ko karfe ma in kun ga dama ka rikice ka zama karfe ko ba ka bane ka bushe yamas ko kuma wata halitta daban wadda kuke ganin babba ce cikin halittun mimma ya kuru fi sudurikum Allah ya ce cewa suke wai waye ya isa ya dawo da mu ba sai kulu na mai yu'iduna Allah ya ce qul allazi fatarakum awwala marra ubangijin da ya halice ku fatarakum khalaqakum awwala marratin tun farko shine zai tashe ku a wata ana ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka fare ku a farko kuma wallahi a haka din dai za mu kammale ku za mu tashe ku tas ba wanda zai gagari ubangiji tabaraka wa ta'ala ba kana kwanciya daga bacci ka tashi ba al-mautu an-nawmu aqul mauti aka ce bacci din nan fa dan uwan mutuwa ne bacci dan uwan mutuwa ne bacci dan uwan mutuwa ne idan Allah ya ga dama daga baccin nan sai ka wuce nawa nawa ne suna cikin baccin suka zarci la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi alazim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum yana cikin bacci kawai sai dai ji shi a cikin kabari har an gama maka wanka baka sani ba har sun cire maka kaya baka sani ba sun sa ka alikafani baka sani ba sun maka sallah baka sani ba sun dauke ka a kafadunsu suka kai ka makwancinka suka binne ka a rami suka sa ka a kabari suka tura maka ƙasa suka sa maka turbaya sai ka ji gashi ana tambayan ka an tashe ka wane kom tashi man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wa ma za ta fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum amma ka tambaya tunda aka iya raya ka da ba haka kake ba yaro ne kai jariri yanzu aka iya tashin ka ka zama babba har kai gemu har kai aure har kai ma kai na kai ma kai na ka yayan to kuma wannan abin da aka maka duk ba a burge ba ta yadda kai sai ya gagara shi yasa wasu kafaran da basu gane ba suke hauka suke shirme wai idan mutum ya mutu sai ce a kone shi idan na mutu ku kone ne ku samun wuta haka suke cewa haka mutanen indiya suke wasu daga cikinsu da yawa tarin dalar itace sai a samu mutum a zira shi a tsakiya sai a bunka masa fetur kawai sai a kone shi kurmus har kashinsa sai ya kone sai a ɗebe toka sai a je a zuba ta a teku shi kenan an gama da allah wai haka suke yi Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa jama'a dole a yi tashi shine alba'as kun san akwai tashin kiyama daban akwai alba'as daban fa alba'as tashin mutane daga kaburrukansu wannan alkawari ne yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ilahi ka'annahum ila nusubin yufidun خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة faqad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun za a tashe ku wannan kabarin da kake gani kana kwanciya wallahi sai an tashe ka kayi mai kyau ko kar kayi mai kyau ka shirya ko baka shirya ba ka yadda ko baka yadda ba ka amince ko baka amince ba ko ma me wallahi sai an tashe ka idan an tashe kan kuma lissafi za a yi maka za a yi maka tambayoyi akwai jarrabawa Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ƙara mu ji والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون hadisi ya zo ingantacce riwayar imam abu huraira imam bukhari ya kawo shi kitabun tafsir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cewa qala Allah Allah yana faɗa kadzabani abdi wa lam yakul lahu dhalika ko wa lam yakun dhalika lahu bawana ya karyata ni bai kamata ya karyata ni ba wa shatamani abdi wa lam yakul dhalika lahu bawana ya zage ni kuma bai kamata ya zage ni ba yace fa amma takzibuhu iyaya amma ƙaryata ni da yayi shi bawana cewa da yake yi lan yu'idana kama bada'ana ƙaryata ni da bawana yayi da yake cewa wai Allah ba zai dawo da ni ba ko Allah ba zai dawo da mu ba kamar yadda ya halice mu wannan ƙaryata Allah ne wa amma shatmuhu iyai zagi na da yake yi shine yana cewa ittakhadallahu waladan wa ana samadu lam alit wa lam yakul li kufuwan ahad yace bawa na yana cewa ina da da ni kuma ni ne ake nufata da duk bukatun duniya shine as-samadu yace ni ba ni da kini ba ni da sa'a ba ni da tsara ba ni da aboki kowaye ni kaɗai nake in ji Allah tabaraka wa ta'ala so mutum ya ji a ransa cewa kamar ba za a tashe shi ba ta Allah yake Allah ce walladina hajaru fillah waɗanda suka yi hijira saboda Allah min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su uzzibu wa uzu fillah aka yi musu azaba aka cutar da su saboda Allah wannan su ne muhajiratul habasha kenan wanda suka yi hijira zuwa habasha an musu azaba a makka an cutar da su a makka an musu bala'i a makka an wulakanta su a makka aka raba su da matansu ummu salama da ita da mijinta suka shirya za su yi hijira sun fita kenan aka tsare su aka ce da mijin kai dai za ka fita amma ba ka isa ka fitar da wannan matar ba sauke ta aka fusgota aka sauke ta da ɗanta aka kori mijin abu salama aka ce tafi matar ta ba za ta yi hijirar ba ta ce ina tare da ɗana namiji salama ina sauka ina zama sai gashi dangin mijina su kuma su ma sai suka zo banu abdulasad waɗancan kuma banu mughira su kafiran kenan suka ce to kuma tunda kun hana ɗan uwanmu ya tafi da matarsa to ba ku isa kuma ku riƙe mana ɗanmu ba suka ce ku ba mu da aka yi ta jayayya da tsakanin banu mughira da banu abdulasad jayayya malam wannan ya ja wannan ya ja suka riƙe yaron da sai da suka balla masa hannunsa suka gutsure shi bal suka cire hannun aka gutsure hannun yaro sai jini banu abdulasad suka tafi da yaro musulama ta ce sai da na shekara guda ko kusan shekara guda cur kullum sai na fito na zo bakin titi na zauna ina ta ihu ina kuka ba na daina kukan nan sai yamma ta yi in koma gida mutanen nan ba su yi min afuwa suka ce in tafi ba shekara guda sai da wani wani baffa na ya zo ya taimake ni ya ce yanzu wannan ba za ku bar wannan matar ba yau wajen shekara guda tana zaune tana ta kuka ba ku da tausayi ne ba za ku kyale ta tafi ta hijira ta bi mijinta ba to shine suka ga girman mutumin suka ce to kama hanya ki bi mijinki ta kama hanya aka ɗauko ɗanta aka bata ta hanya tana tafiya ita kadai ba kowa sai raƙumin da take kai sai da ka samu wani izo ya kama hanya ya bi ta ya raka ta ba ma musulmi ba ne a cikin sahabbai akwai wanda sun yi shiri za su yi hijira aka kamo su aka ɗaure su a rinka yi musu azaba a makka ba kun ce za ku bi muhammadu ba za ku gani azaba duka wanda aka kwace gonakinsu aka kwace gidajensu wahala ta yi wahala zaman makan ya gagar biyu ba shi na nabi ya ce ku hijira ku tafi habasha hijira farko aka daɗa turawa hijira ta biyu ma su tafi wajen mutum tamanin da wani abu dukkanin saboda Allah an taɓa marinka saboda Allah wani ya taɓa zuwa ya zage ka saboda Allah wani ya taɓa zuwa kakasa ya ɓarar saboda Allah yanzu fa kawai addinin ka fa Allah ya taimake ka kana zaune kana shan iska ake ce ma Allah ya ce annabi ya ce babu cikakkiyar sallah babu kiyamul laili babu sadaka ta kirki ba karatun alkur'ani babu imanin kwarai idan rashin gaskiya ya zo sai ka turbune ka nuna kamar ba kai ne kake jin wa'azi ba ka je ka saba wa Allah ka dawo kuma daga baya kana istighfari me kai wa addini yau kai ko me aka yi maka akan addini me aka maka tun da ka tashi wani ya taba zungurin ka a ku saboda kai kana addini an taba zuwa an rutsa ka an maka shegen duka saboda addini kamar yadda aka da kibilan amma manzan Allah kansa me ba a masa ba an fasa masa kai an karya masa haƙori an masa rotse an ɗebi ba haya kashin raƙumi kazanta yana cikin sujada a gindin kaba aka juye masa sai da na abubakar ya tashi a nan gindin kaba yana wa'azi yana abin annabi suka masa shegen duka sai da aka kumbura shi aka kayar da shi ƙasa an cutar da su saboda addini shi sa Allah ya ce su yi hijira to shine Allah ya ce sakamakon waɗannan mutane irin su bilal wannan ku riƙe su in an tambaye ka suwa sahabban da suka sha kashi suka wahala akan harkar addini aka wulakanta su akwai su bilal akwai suhaib ar-rumi akwai khabbab ibn al-arat akwai ammar bin yasir da ummu yasir da yasir din akwai abis akwai jabr akwai abi jandan ibn suhaib mushirkai suka kama su a makka suka yi musu azaba imamu katada ya ce sahabban manzan Allah ma a dunkule mutanen makka sun cuce su akan wannan addinin akhrajuhum min diyarihim wannan ta sa hatta lahiqa ta'ifatun minhum bil habasha wannan ta sa wasu suka tafi habasha dole daga baya Allah ya ba su madina ya shirya musu ita suka hijira suka dawo madina darul hijira a nan ne Allah ya ba wa manzan Allah ƙarfi ai kwarai da gaske da ya zo madina ya samu ƙarfi ya samu fawa daga nan ne ma wata rana ya kimtsa ya ce sahabbai mu je mu datse hanya shawa za su dawo daga sham sun ɗebo kayan kasuwanci mu kwaci sakamakon yadda suka yi mana a makka da rashin mutuncin da suka ɓace dukiyar mu mu tsare mu nuna musu cewa mun yi karfin da zamu iya datse musu hanya shine sababin yakin badar to waɗannan waɗanda aka wahal da su aka azabtar da su Allah ce lanubawwi annahum fid dunya hasana mun yi alkawalin za mu sama musu wajen zama mai kyau a duniya shine madina ba sun wahala a maka ba to mun yi musu alkawari lanubawwi annahum fid dunya hasana lalle za mu gyara musu wurin zama mai kyau a madina alhamdulillah madina tana da kyau sun koma madina allah ya ba su yanci rashin mutuncin da ake musu a makka allah ya kare su allah ya tsare su a ruwancin umar ibn khattab idan ya ɗauki wani kyauta ya ba wa ɗaya daga cikin almuhajirun wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina idan ya ba wa ɗaya daga cikinsu kyauta sai ce khudh barakallahu laka fihi hadha ma wa'adaka Allahu fid dunya karbi Allah ya maka albarka wannan shine abinda Allah ya maka alkawari a nan duniya yace za a kyautata ma gashi shi ma wannan yana cikin kyautatawa ne yace wa maddakhara laka fil akhirati afdalu abinda Allah ya maka tanadi a lahira shi yafi wannan falala karbi wannan ka more rabanka ne na duniya karka bari sai ya karanta wannan aya walladina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana wala ajarul akhirati akbaru lallai radan lahira shine yafi girma laukanu ya alamun dan sun kasance wato sun sani me sifarsu الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون bayan Allah ya faɗa wala ajarul akhirati akbaru lallai ladan lahira shi ya fi girma laukanu ya alamuna da sun san haka ɗin su yi haƙuri ya ce sifar su shine alladina sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri fillahi akan bin addinin Allah ya jama'a sai an yi haƙuri akan bin addinin Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su ne masu tawakkali akan ubangijinsu wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun haƙuri ba addini ba yayiwa sai da haƙuri kai haƙuri ka tashi asuba ka koma kai hakuri ka dawo azhar kai hakuri ka dawo la'asar kai hakuri ka dawo magariba kai hakuri ka dawo isha'i kai hakuri ka bi Allah abinda zuciyarka take so amma Allah ya hana sai ka hakura kai hakuri abinda baka so amma an ce dole sai ka yi ka yi ni tun daga alfijir yake to baka ci abinci ba sai rana ta faɗi kana sha'awar ruwa gashi kana gani ka yi hakuri ba za ka sha ba ka kai munzalin da kana sha'awar ya mace amma tunda Allah bai baka damar yin aure ba ka yi haƙuri ka danne sha'awarka duk da ka samu damar da za ka yi barnar amma ka yi haƙuri ka yi haƙuri da abin da za ka ji daga abokanan gaba ka yi haƙuri da abin da za ka ji ga abokanan zama wanda ba su fahimce ka ba musamman da ba su fahimci sunna ba za su ta maka izgilanci su ta wulakanta ka malamai masu da'awa sai kun yi haƙuri za a yi ta ɓata sunanku za a yi ta zagin ku za a yi ta hantara ku za a yi ta nuna muku ku ba ku da shi ne shi yasa kuke faɗan gaskiya da kuna da shi da ba ku faɗi gaskiya ba za kuma a yi ta tallata muku duniya ku yi haƙuri idan an ba ku tallar duniya kada ku karɓe ta kada a raba ku da kada a raba ku da abinda Allah ya girmama ku da shi a ba ku wani abin da mai karewa ne na ƙarya ne ku yi haƙuri rayuwa sai an yi haƙuri kuma wannan hanya ta addini wannan hanya ta da'awa wannan hanya ta karantarwa ita ce hanya mai kyau lafiyayyar hanya kuma babu inda ake samun ɗaukaka sama da ita a nan da ke jan hankalin wasu da Allah ya girmama su Allah ya baka matsayi ya baka qur'ani ya baka sunna kana iya karanta qur'ani kana iya karanta hadisi Allah ya girmama ka ta wannan hanya ya baka rufin asiri amma kana ji a ranka cewa wai kai a baya kake wani misalin kana jin a ran cewa a ranka cewa kai kai ustaz ne dan boko ya fi ka kana jefa wa kanka kaskanci kai da Allah ya baka Qur'ani kai da Allah ya baka hadisi ya baka sanin Allah ya ce annabi ya ce amma kana mayar da kanka baya kana tozartar da kanka kana ganin kai ba kowa bane wai kawai dan baka iya turanci ba sai ka ga mutum matsayin da Allah ya bashi din ya je yana neman matsayi a wani wuri daban kana kokarin kai abinda waɗancan sun fi ka iya abin fa kai ga abin da ka iya ka ƙi ka kula da shi kana kyamar ustazanci kuma Allah ya jarabe ka kai ustaz ne mahadacin Qur'ani ne a layin ustazai ka tashi amma kana kyamar karantarwa kana kyamar wa'azi kana kyamar da'awa kana ganin cewa malamai da suka ware lokaci suke karantar da mutane suna da'awa ba san duniya ba ba su waye ba kai din kuma gashi kai ma a layin ustazan kake da asalin kama gardi ne yanzu kuma ka tashi kana neman ɗaukaka a can cikin waɗancan wanda sun daɗe sun yi shekaru suna yin wannan bokon sun fi ka iyawa kai ka shiga cikin su kai ba mai addinin ba a yanzu ka bar addinin ka shiga cikin bokon kuma baka iya bokon ba kuma sun ki su girmama ka saboda sun san abin da kake so ka yi shigegeniya kai kuma baka iya ba sai Allah ya raba ka da girman ka nan da ka watsar da yan uwanka matsayin da Allah ya baka Allah ya kwace girman can kuma ya mai da kai ga ka suna ganin ka a wulakance baka iya abun ba yaya zan zo ga abin da nafi iyawa nafi iya karanta qur'ani nafi iya karanta hadisi nafi iya bayanin bincike na ilimi na ƙi na yi wannan in tsallaka na je na shiga harkar wani in ce wai waccan zan je na yi ba ku gane ba ku? duk wanda ya bar sana'ar gidansu da ya iya ta ya ƙware ya je ya ce sana'ar wani zai kama kuma waccan ɗin bai ƙware a cikinta ba to zai sha mamaki zai yi sakire shi kama ganye ina faɗin wannan magana ne saboda a cikinmu akwai waɗanda Allah ya jarrabe su suna ganin wannan hanyar hanya ce ta kaskanci matsala ne ka zama ustaz kai ba wayayye ba ne sai ga mutum kawai ya rikide ka duba fa Allah ya masa ni'ima ta ilimi amma sai ga ya rikide ya juya baya baya son wannan hanyar barin da muka misali kamar misalin mutumin da ubansa malami ne mai addini malami ne mai da'awa shahararre mai kwan ya tsaya ya kyautata harkar ilimin ta ustazancin ya yi ƙur'ani ya gaji ubansa ya yi hadisin ya iya wa'azi ya iya da'awa ya yi aikin Allah sai ka ga ya rikide ya juya wai shi so yake yi rayuwa ta irin 'ya'yan 'yan boko baya zuwa masallaci baya zuwa wajen wa'azi baya zuwa wajen karatu kuma gani ma yake kawai kawai takura musu ake ana cewa su yi addini a gidansu ana takura musu to ana samun daidaiko masu irin wannan to ba za ka shiga cikin ni'imar da Allah ya tanadi na cewa waɗanda suka yi abu don Allah Allah zai taimaka musu ya agaza musu ba kuma wallahi jama'a babu inda ake samun ɗaukaka sama da addini wallahi duk ɗaukakan da mutum zai samu ko in dai ba ta addini ba ne wallahi karewa take lalacewa take amma mai addini shine yake mutuwa tare da ɗaukakarsa kuma ɗaukakar tasa bayan ya mutu wallahi mala har kofar gidansa idan an zo sai an ji alamar girmansa a cikin zukata a ce Allah ya ji ganwa ne Allah iwa wani rahama kai ba shi ba iyalinsa idan an gansu ƴaƴansa idan an gansu wannan girman na ubansu ɗaukakan nan na ubansu wallahi sai ya shafe su amma mutane ba mu gane ba الشعور بالنقص mu rinka jin mu tauyayyu ne duk inda ake shiga mu shiga in dai ana gadarar ilimi to mu ma mu ne ma masu ilimi babu wani ilimin da yafi ilimin addini wallahi wannan ta sa aka kaskantar da ilimin addini yaran mu yau suka wayi gari ba su da sha'awa a makarantun boko su je su islamic studies an kashe musu dukiya wani yaro wai ya samu makaranta zai je karanta islamic studies wai wai babansa yana cewa yana cewa dan uwansa ne ko babansa yana cewa kai ka raba ni da islamic studies din nan fa dan zaka je kai karatu ka je kai karatu oke wancan ba karatu bane da musulmi dan musulmi wani ɗansa ya samu 9 distinction credits distinction a cikin results ɗinsa ya yi sciences sai abokin babansa yake tambayan uban nasa ya ce yaya wane nawa ya samu a islamic studies musulmi ne fa ahli sunna sai shi wannan uban sai ce kai da Allah rubuta na aiwa na aiwa na aiwa layinsa bane ayi wani islamic studies kuma ana gaya ma ya ci physics ya ci chemistry ya ci biology ya ci mathematics ya ci english ya ci kaza wallahi kai rabu da wannan ai ba layin sa bane ba layin sa bane a yanzu din nan barbarar da ake wa yaran mu a makarantun sakandare ana sa musu kyamar su dauki islamic studies saboda an cusa musu civic education an cusa musu wane ne an kashe darussa na musulunci an sa musu darussa na zamani waɗanda suke ba abin da za su koya musu sai lalacewa da fandarewa masallatan namu ba zuwa ake ba karatun ba zuwa ake ba sai kaɗan daga cikin al'umma wanda Allah ya zaba makarantun da za a je a yi karatun an kashe yaran an ce musu ba dole bane islamic studies din zuwa ma ake sai a zo sai abun duk darussan gabaɗaya sun kare akan makalla sai zama illa kwamfuta ne da islamic studies kwamfuta islamic studies sai a ce kai kwamfuta ai bai zai maka rayu ba kwamfuta ba yi so kawai yaran sai su rinka ɗaukan kwamfuta suna jefar da islamic studies saboda in ka lura kwamfuta kan ko ka gama sakandare ma sai a ce ai ka je kai kwas din kwamfuta ko kana abin nan diploma ce ka je kai kwas din kwamfuta suna nan ana ta kwas din kwamfuta kuma babu kwamfuta a hannun mutane wani har ya mutu na rantsi da Allah bai zai mallaki kwamfutar ba har ka mutu aikin da zaka yi baka da alaka da wata kwamfuta kwamfuta kwamfuta waye kama ba kwamfuta bane ba ita ma ba kwamfuta ba kana sarrafa ta ba to sai a sa yara su ki su yi islamic studies a ce su yi kwamfuta me kwan a ce da su su ɗauki islamic studies ɗin kwamfuta daga baya sa yi ta su yi kwas ɗinta mece ce kwamfuta abinda a sati biyu ake kwas ɗinta to illar da ake mana kenan yanzu kun lura mafi rinjaye yaran mu in sun gama ba sa islamic studies ba sa arabic ba sa islamic studies to za su wayi gari su je jami'a ba za su yi wannan courses din ba to za a yi nan da shekara goma shekara ashirin yaran mu duk yawanci masu digiri masu waye da suke gama ba yan islamic studies ba yan arabic saboda tun a makarantun sakandare an kashe darussan an ce ba su da kima ba su da daraja wai da ko zaman gida ne ko masallaci wai duk wanda islamic studies wai masallaci za shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gari irin na musulmi ba ku da kishi kuna yin na wasu kun kashe naku nakun zai zo daga sama kun zo kun ɗauki wani kuna neman ku samu wadata kuma wadata kun gagara samun ta har yau talauci yana nan yana gindinka har kabari wallahi baka rabu da shi ba tukuna ma talauci kam tukuna ma inda baka ba Allah ba Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ba mu aiko kafin kai ba ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam illa rijalan face mazaje ne wannan yake nuna dukkan annabawa da manzanni mazaje ne ba mata ba nuhi ilaihim muke musu wahayi wannan aya ta sauka ne akan mushrikan makka da suka yi inkarin annabtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wai ai Allah ya fi karfin ya turo wani dan adam wai a matsayin manzo ina ma da mala'ika ya turo mana wai da annabi ya ce shi manzo suka ce a ina ai ba yanda za a Allah ya turo manzo mutum ai sai dai mala'ika shine can Allah ya ce akana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin ila an auhaina ila rajulin minhum wai mutane mamaki suke cewa mun aiko da wani mutum mun yi aiki zuwa ga wani mutum daga cikinsu wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura haka Allah ce kai ma Muhammadu kafin kai duk waɗanda muka aiko duk mazaje ne muke aikowa ba mu turo mala'ika ba duk ranar da kuka ga mala'ika to azaba ne in dai kun ga mala'ika ya sauka to wallahi azaba za a yi muku walau an zalna malakan la kudu al'amur bainahum da mun saukar da mala'ika kan to da al'amari an kammala amma fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta ilimi ma'abuta sani idan ku ba ku sani ba karata bilbayyinati wa zubur ku yi tambaye tambaya da hujjoji wa zubur malamai suka ce bilbayyinat wannan raji'a ne yana komawa ne kan fadin Allah wa ma arsalna wa ma arsalna min qablika illa bilbayyinati kenan babu wanda muka turo kafin kai face da hujjoji muka zo musu da shi wa zubur da littattafai ba mu turo wasu mala'iku ba mutane ne muka turo musu da littattafai da hujjoji a tattare da su kuma wa anzalna ilaika zikira mun saukar maka da alkur'ani ne litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim don kai wa mutane bayani abinda muka saukar musu kenan wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilaihim arsalnahum bil bayyinati waz zuburi kai ko mun saukar maka da azzikiru alqur'ani kenan daukaka ne gare ka wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun wanda Allah mai bayanin wahayi ne mai bayanin littafi ne mun yi musu wannan ne wala allahum yatafakkarun don su yi tunani su gane cewa lalle Allah ya musu ni'ima nam
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون haka أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أفأمن الذين مكروا السيئات yanzu waɗanda suke aikata munanan ayyuka alladhina makaru ay alladhina amilu yanzu waɗanda suke aikata munanan ayyuka sun amintu ne wasu malamai suka ce namrud bin kan'an ake nufi da wannan cikin kafirai sun amintu ne Allah ba zai kisfan musu da ƙasa ba ko kuma ni a ciye humul auya a ciye humul azabu min haisu la yash'urun azaba ta zo musu inda ba su sani ba yan suna da garanti suna zaune cikin aminci ba su sani ba Allah zai iya musu wannan aw ya akhudahum fi taqallubihim ko kuma Allah ya kama su da azaba fi taqallubihim lokacin da wato suke jujjuyawa a cikin tafiye-tafiyensu shine takallubihim su je kasuwanci su dawo su je kasuwanci su dawo abdullahi na abu ce ko kuma 50 lafihim sabanin da suke yi su je su dawo famahum bi mu'jizin lalle su ba mutane ne za su gagari Allah ba wajen yi musu wannan azaba ko kuma yi musu me
أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل الليل سجدا لله وهم داخرون aw ya akhudahum ala takhawufin ko kuma ubangiji ya kama su ala takhawuf at takhawuf malamai suka ce ya tattauye su ta hanyar tattauye at tanaqqus Allah ya rinka tauye su can su ta mutuwa can bangaren su ta mutuwa suna jin tsoro suna firgita wani ya mutu wani ya tafi wani ya mutu an yi gobara an kashe mutane kaza an yi hadari mutane kaza sun mutu subhanallah idan suka yi ta mutuwa sai shiga cikin firgici da tsoro ko kuma Allah ya ɗora musu azaba wasu ta'ifa daga cikinsu ai ta azabtar da su fa ya takhawwafu al-akharuna sauran sai su tsorata su ma kada irin abin da ya samu wadancan ya same su fa inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijin ku fa mai tausasawa ne mai jin kai shi yasa bai gaggauta yi muku azaba ba duk da cewa kuna aikata laifuka awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yanzu ba su dubawa izuwa ga abin da Allah ya halitta na gangan jiki da yake tsaye shine min shay ya tafayya'u zilaluhu inuwarsa tana karkata idan mutum ya tashi ya miƙe lahu zillun daga yana da inuwa tamilu wa taduru min janibin ila janibin kai duk abin da Allah ya halitta za ga Allah ya sa masa inuwa idan rana ta yi bishiyoyi kaga suna yin inuwa itatuwa kaga suna yin inuwa ya tafayya'u zilaluhu wato inuwar tana karkata sai ga wani lokacin inuwar ta zo gaba wani lokacin ta zo baya wani lokacin rana ta kore ta wani lokacin kaga babu inuwar ma gabaki daya yanzu mutane ba sa lura da wannan sujjadan lillah wannan inuwar fa sujjada take ga Allah Allahu akbar inuwar bishiya wallahi sujjada take ga Allah inuwar itace sujjada take ga Allah yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili dama da hagu sujjadan lillahi wa hum dakhirun sun sujjada ga Allah suna masu kankan da kai gare shi subhanahu wa ta'ala in an ce dakhiruna ana nufin saghirun to shine Allah ya kara da cewa me ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولله يسجد من في السماء في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai gabaki ɗaya ga Allah ke sujada komai ma da ka sani min dabbatin na dabba hayawan ya dubbu alal ard as-sujud ana nufin ta'a babu abin da bai wa Allah da'a bayan ƙasa الأشياء كلها مطيئة لله عز وجل من حيوان وجماد كومي والملائكة haka mala'ikun Allah wa hum la yastakbiruna ba sa yin girman kai ga ubangiji wane mutum suna yin sujada wa Allah tabaraka wa ta'ala ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu da ke saman su wa huwa al-qahiru فوق عباده ويرسل عليكم حفظا ويفعلون ما يؤمرون كما سنا ايكتا ابين da duk Allah ya umarce su ba sa saba Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah ya halicci mala'iku la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba Allah abin da ya umarce su kuma suna aikata abin da aka ce su aikata ya ubangiji ka sanya mu cikin waɗanda in kai musu umarni suke bi Allah ka raba mu da fanɗarewa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh